نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء biyu ga watan zulƙada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna darasi na hamsin da uku a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muna cin babu sifatu sala babu da ke magana kan sifar sallah da musulmi ya kamata yi a ciki can jiya ko in ce satin jiya mun tsaya akan hukuncin yaya mai sallah ya kamata ya kasance idan yana yana tsaye idansa ina zai gani gabansa zai gani sai ko kuwa inda zai yi sujada shi ne mai littafi ya ce wa yanzuru masjidahu ma'ana shi mai sallah zai kalli inda zai sujada ana nufin mawdu'i sujudihi me yasa suka ce liyana wa aksha shi ya fi nuna tsoron Allah ga masallaci hadisi ya zo daga nana Aisha take cewa lokacin da manzon Allah sassan ya shiga ɗakin Ka'aba tun da ya fara sallah har ya gama idansa bai kauce ba daga inda yake yin sujada har ya fita hadisi imam hakim ya inganta shi kenan yana nuna lalle mutum yana kallon inda zai sujada ne to amma dai mun yi bayani akan sabanin malamai dangane da ina mai sallah ya kamata ya kalla lokacin da yake cikin sallah wasu malaman suka ce a a mutum zai kalli wato liman dinsa zai kalla ya kalli liman ya zai kalli liman zai kalli gaban shi kenan kalli liman haka malikiya suka ce yanzu ilal imam Allahu akbar sai ka rika kallon liman ana nufin jihatul imam ma ba ana nufin wanda yake nan liman din sai yana can iya sallah in zai sallah Allahu akbar yi haka ba jihatul imam inda liman yake jihar an gani yawwa to shine ake nufi haka malikiya suka ce ba zai kalli wurin sujjadarsa ba me dalilin ku suka ce an tambayi sahabbai Allah ya yarda da su yaya kuke gane annabi yana sallah yana karatun ɓoye idan sallar azhar ne ko la'asar ne suka ce duk tura bi lihiyatihi da motsin gemunsa sai malikiya suka ce da ba dan suna kallon liman ɗinsu ba to ya za su yi su gane gemun sai yana motsi da kallon ƙasa suke suka ce da haka in mutum yana sallah yana ɗan liman kawai ya kalli gaban inda liman ɗan sai yake hafiz ibn hajar ya kawo dukkan maganganun sai ce gaskiya za a iya bambancewa wanda yake mai bin jam'i ne ya kalli jihar inda liman yake to wanda yake sallah shi kaɗai fa bai da liman ɗin a ina zai kalla ƙasa sai kalli inda yake yin sujjada wannan shine za a haɗa riwayoyin guda biyu ijafat ibn hajar al-asqalani to shi kuma liman me hukuncinsa aka ce hukumul imam hukumul munfarid kamar yadda mutum shi kadai in zai sallah ƙasa zai kalla ku to shi ma liman tun da bai da liman ai zai kalli na ƙasa ne aka suka ce Allah subhanahu duk da akwai riwayoyi da suka zo suna magana akan shi kansa annabi wata rana yana sallah aka ga ya taka yayi baya baya aka tambaye shi sai ce wuta aka nuna masa ya ga yadda take cin kanta da kanta aka nuna masa kaga kenan yana kallon ina yana kallon gabas ne to shine wasu ka ce yanzu idan ka'aba ce wani da uku kenan zai rinka kallon ka'aba saboda gashi abin da aka ruwaito a annabi yayi idan kana inda al-ka'aba yanzu ila ka'aba idan mutum a gindin ɗakin kaba yake in ka je tawafi in ka je sallah ko in ka je umra ko in ka je aikin hajji idan kana sallah a harami ga kaba a gaban ka to ai kaba za ka kalla to kaga wani zancen kuma ko to kenan wannan hukuncin kallon ƙasa ɗin idan ba a gaban ka'aba kake ba tun da daman sallar gaba ɗaya ai kaba ake fuskanta to idan kana al-insanu inda al-ka'aba falyanzur ila al-ka'bati idan mutum a wajen ka'aba yake to sai kalli ka'aba da nazara ilaiha duk da wasu malaman sun ce wannan riwaya tana da rauni ta cewa a yi ta kallon ka'aba da haka wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti Al-Basir ya raunana riwaya yace duk cikin Qur'ani ba inda aka ce mutum ya je ya kalli Ka'aba babu itibari lin nadirin Allah ya wa zahir bai ce lil ta'ifina wal qa'ilina wal ruka'i sujud sauransu to akwai waɗanda in sun zo yin sallah suna ilhaq ilhanaqi bis sadr nan sai mu ce haka Allahu akbar wannan hada gemu da kirji wannan ilhaqul hanaqi bis sadr wannan ba a son haka a sallah ilsar alhanak bisadr mutum ya kambar Allahu akbar tunda an ce kalli kasiya kuma ma in kai haka kam ai ba lalle can kake kallo ba duk wanda ya hada nan ɗinsa da kirjinsa kaga tsakanin yatsunsa yake kalla kenan to wannan ba a son haka ko kuma a hada haba da tufafi duka wannan ba a son ina fata ana fahimta sahabbai sun ga wasu suna sallah sun musu fada akan haka to nan ne muka muka tsaya a satin da ya wuce ko malai ce sun mai yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan ita ce addu'ar da ake cewa du'a ul istiftahi salat addu'ar bude sallah sunna ce musulmi idan zai yi sallah to ya buɗe sallarsa da yin addu'a an gane ko ba wai kawai Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ba a'a Allahu akbar zaka me zaka buɗe sallarka da karanta irin wannan addu'a ita wannan din ba ita ɗaya bane suna nan da yawa da yawa da yawa to amfanin kuma karanta littafin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Al-Albani da sauran malamai kenan ya kawo irin wannan addu'o'i da annabi yake karantawa da wanda yake yi a sallar dare da wanda yake yi a sallar farilla to za mu zo mu yi bayani akan insha Allah wacce ake karanta to wannan dai malam ya kawo mana wannan ana so mutum idan ya zo zai bude sallar sa an so a muduban mandubi ne wato in zai buɗe sallarsa ya ce subhanaka allahumma wato ina tsarkake ka ya Allah ubangiji na subhanaka tana nufin ya Allah ina tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai ba duk lokacin da ka ce subhanaka allahumma ko ka ce subhanallah to kana nufin ya Allah ina tsarkake ka daga dukkan wata ƙazanta ina tsarkake ka daga dukkan wani tawaya ina tsarkake ki daga dukkan abin da bai dace da kai ba ni dai ban aminta ba ban yadda ba kuma ba zan faɗa maka haka ba kaga wannan kalma ce mai fadi bare ne shine ma'anar subhanaka allahumma sai wa bihamdika tare da gode maka na tsarkake maka kuma ina mai gode maka ana fassara alhamdu da at-tasbih shi ma tsarkakewa wa tabarak kasmuka ma'anar wa tabarak kasmuka ana nufin albarkatunka sun yawaita kasuwar barakatuka shine wa tabarak kasmuka ko kuma sunan lakin ka ko sunanka ya albarkata ma'ana sunanka ya ubangiji suna ne mai albarka duka ana fassara shi da wannan kalma din kalmar tabaraka ana fassara ta da kamula ya cika tabaraka ana nufin kamula ya cika tabaraka ta'azama ya girmama tabaraka taqaddasa ya tsarkaka ko dai kamula ko ta'azama ko taqaddasa duk ma'anar tabaraka ne ina fata ana fahimta kalmar tabaraka duk duniya ba wanda ake gaya masa wannan kalmar in za a yabe shi ba Allah ba Allah ne kadai ake ce da shi tabaraka ina fata ana fahimta yawwa ta su ce shi kadai ko kuma wato mai sanya albarka mai bayar da albarka duk dai ma'anar ce da hausa ma ba shi ce da aka ce albarka to yace albarka to albarka ka san albarka ko yawa sai wa ta'ala jadduka kalmar ta'ala irtafa ana nufin ɗaukaka jadduka matsayinka da hausa shine matsayinka ya ɗaukaka wa ta'ala jadduka matsayinka ya ɗaukaka ma'ana kana da babban matsayi تعالى جدك ارتفع قدرك وعظمك قدرك متينك ببني يا الله ولا إله غيرك لا إله باب أبن بوتاوا da cancanta Allah kenan غيرك in ba kai ba ma'ana la ilaha yastahiqu an yu'bada babu wani ubangiji Allah da ya cancanta abausa masa gairuka in ba kai ba wannan haka annabi yake bude sallah tabaraka wa ta'ala a sallallahu alaihi wasallam riwayar imam ahmad ne ruwaito ta da wannan sa cikin malamai to yanzu an ce mu bude sallah da addu'a ko kuma an ce mana idan liman yana karatun sallah a bayyane mai shiru mu bi shi ko mu ji shi to yanzu ya za a yi da wannan matsala liman ya yi allahu akbar shi ɗin kam ya yi kabbararsa ya yi tasa addu'ar buɗe sallah ko mai tsawo ko gajeriya idan yana yi in kuma ma baya yi ma za ku gane to sai fara karatun faci a kai ba kai ba in ya yi kabbara kai ma kai kabbara ka samu dama kai addu'ar buɗe sallarka ko da gajeriya ce dan ka samu sunna to kai kokari kenan ba ce dan kana bin liman ba ba za ka yi addu'ar buɗe sallah ba wasu malamai irin Sheikh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala a cikin sharhul umda yace idan mutum ya shagaltu da addu'ar buɗe sallah a lokacin liman wato a yana karatu ya ce baya da bambanci da shigaltuwansa da yin kabbara harama ba wanda zai ma magana dan liman yana karatu kai kuma kana kokarin kabbara harama a ce ai magana ka ta kabbara harama ta ci karo da karatun liman ai ba wanda zai zarge ka ko to sai suka ce ita ma addu'ar buɗe sallah ai tana cikin sha'anin sallah da aka ce ma mu yi kenan babu damuwa ko da yana karatun fatiha zaka iya ainihin wato yin addu'ar buɗe sallah suka ce la'annahu min tawabi'iha yana daga cikin abin da yake bin ita sallah din kamar dalilan da suka kafa shi ne suka ce yanzu idan mutum ya zo masallacin juma'a liman yana hudu ba ba an wajabta masa ya shiru ya saurari liman ba to amma kuma ai idan mutum ya zo ya tarar da liman yana hudu ba kuma an halatta masa duk da liman din yana hudu ba shi kuma ya ci gaba da yin sallar nafila kada ya zauna a masallaci sai sallar nafila yanzu anan ba samu cin karo ba yana yin ba kai kuma kana nafila to yin wannan nafilan ina ce nassi ne yace kai nassi ne kuma yace in liman yana ba kai shiru ko to kenan wannan nassin ya fitar da hukuncin banda yin sallar nafila a lokacin da liman yake hudu ba shi in kayi ba kai laifi ba to sai suka ce haka kuma banda yin addu'ar buɗe sallah ko da liman yana karatun fatiha kana kokarin yin addu'ar buɗe sallah to banda wannan haka mai sharhin umda sharhin umda ya kawo a cikin littafin da kuma maganganu na malamai maza Allah ya faɗa cewa lallai ɗayan ku in zo masallaci sallallahu alaihi wasallam wal imamu yakhutub liman yana hudu ba to kar ya yadda ya zauna sai ya raka'a guda biyu to haka ita ma addu'ar bude sallah yana cikin cikar sallah kuma yana cikin inganta sallah da haka ku rinka yin addu'a kuna bude sallah to amma ita sallar banda sallar jana'iza ita sallar jana'iza ba a mata addu'ar bude sallah duk ruwayoyin nan Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma nahini min khataaya kama inna tasawwur abin abyad min al da sauransu banda sallar jana'iza ita sallar jana'iza ita mabniyatun ne ala takhfif gaba ɗaya an gina ta ne akan sauƙaƙawa shi yasa babu ruku'i a cikin ta ba sujjana to sallar da sallah ce an ce ba ce ka yi ruku'i ba ba ce ka yi sujjada ba kuma ka zo ka kabbara ka kama wani addu'ar buɗe sallah ƙarfin addu'ar buɗe sallah ya kai ƙarfin rukuyi ƙarfin addu'ar buɗe sallah ya kai ƙarfin sujjada to tunda aka sariyar maka da yin sujjada a sallar jana'iza to kuma an sariyar maka da yin addu'ar buɗe sallah min babi aula a dinka gane waɗannan karatuka suna da muhimmanci dan gaskiya wani lokacin mutum ba jiya yan fada ba kawai sai ga ya kamfara ya kama addu'ar buɗe sallah a cikin sallar jana'iza ba a yin addu'ar buɗe sallah a cikin sallar jana'iza saboda bayanin da na yi wannan kuma shi ne ya fi daidai kuna fahimta na ku to yanzu an koya mana za mu yi addu'a yayin da za mu buɗe sallah kuma an gaya mana abin da annabi yake yi kenan sallallahu alaihi wa sallam haka imamu ahmad ya faɗa a masabarsa ya ce an so haka ɗin da kuma sauran almajiransa imamu tirmidhi da ya zo a sahihinsa a cikin sunan ɗinsa sai ce wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi min at-tabi'in wa ghayrihim da yawa ma'abota ilimi suna aiki da wannan hadisi na yin addu'ar bube sallah idan an zo yin sallah haka kuma da yawa cikin maganganun tabi'ai ya tabbatar da haka shekul islam ibn taimiyya a shi ma ya yi magana akan addu'o'in nan na buɗe sallah ya ce al-istiftahatu as-sabitatu kulluha sa'igatun bittifaqil muslimin addu'o'i na buɗe sallah da suka tabbata duka da ittifaƙin musulmi ya halatta mutum ya karanta su ina fata ana fahimta to sai aka ce ya aka yi aka samu riwayoyi da yawa yau annabi yayi wancan yau wancan yau wancan to in mutum ya zo gaba ɗaya biyar ne haɗa yanzu ko mai hisnul muslim da ya kawo ai ba guda ɗaya ya kawo ba addu'ar buɗe sallah to ana nufin kai idan ka zo a sallah ɗaya sai ka jera ƙwaya uku ko ƙwaya kaza ko ƙwaya kaza haɗewa za ka yi a'a ba haɗewa ake ba ɗaya ake zaɓa addu'an da ake a cikin rukuyi wajen guda biyar wajen guda shida duka ake yin su ɗaya ake yi za ka yi ɗayan nan kai ta maimaita ta to mutum zai rike zai zaɓi ɗaya ne ya ta yi to suka ce zaɓen addu'a ɗaya a cikin addu'o'in da suka zo da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yi ka zaɓi ɗaya kurin kai ta yi kullum wannan khilafu sunna ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane akwai addu'o'i na sujada daban-daban in ka je ka karanta akwai addu'o'i na ruku'i daban-daban in ka je ka karanta akwai addu'o'i na bude sallah daban-daban in karanta saboda rauni irin naka da sakaci sai ka je ka zabo wata yar gajeriya kullum in ka zo sallah ita kake to wannan khilafus sunna ka saba abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzon Allah ya zo da bil ad'iyatil mutanawwi'a aw al ibadatil mutanawwi'a addu'o'i daban-daban nau'i-nau'i ko to yana nufin kai ma ka nau'anta ne ibn taymiya ce an tabbatar manzo Allah wata ran sai waccan wata ran yayi wannan wata ran yayi mai tsawo wata ran yayi gajeriya an gane to duk addu'o'in da kuka ji an tsoyo annabi yana yin su kala kala kala to daban-daban yake to kai ma sai ka haddace su duka kana yin su daban-daban daban lokaci bayan lokaci kenan kaga ana so mu ana buƙatar mu yi karatu mu karanta kuma mu haddace abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a hada su sai dai tara yawman tara yawm wata rana ai wannan wata rana ai wannan thumma yasta'izu thumma yubasmilu wa laysat min al-fatihati thumma yaqra'u al-fatihata malam yace sannan mai sallah yayi a uziya in kuna fahimta na yanzu tun daga kabar harama muke ai yanzu ban fara ba ba an yi Allahu akbar bayan Allahu akbar me za ka yi addu'ar bude sallah ka ji an gaya ma me ake addu'ar bude sallah to kana gama karanta addu'ar bude sallah wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka to me za ka yi sai ka yi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan a sallah ana yin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda ya zo a riwaya a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim riwaya tirmidhi ta tabbata ko dai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka ce a'udhu billahi samil alim ba a'udhu billahi sami'u ba a'udhu billahi wannan as-sami'i din ai annas wal man'ut ne as-sifa wal mawsuf yatba'u hu fi nasbihi wa jarrihi wa kaza kaza ne shi أعوذ بالله السميع الأليم أما ذاك دي وسنا أبو دي أعوذ بالله السميع الأليم بعد دي من أعوذ بال تنك بالله وانا باو وانا باو الجرني كما قبل إذا تذو قبل الاسم تجره وجوبا بالله كما كان بالبيت كما كان بالله تو السميع sifan wannan Allah ɗin ne as-sami'i yana ji sai kuma al'alimi sifan wannan Allah ɗin ne mai ilimi. To tun da sunan Allahun ya ɗauki kisra, aka ce billahi saboda ba'un ta sa shi ya yi kisra, to shi ma sifan da ya zo bayansa dole ya ɗauki wasalinsa. Ina fata ana fahimta? Yawwa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم yanzu kalli mina shaitani sai kace kuma arrajimi sifar shaitan din ne jefaffe kar mutum yanzu ya ce a'udhu billahi mina shaitanir rajimu a bai ba tunda min ta zo min min hurufin zarb ana hau idan aka samu min ta zo kafin suna to tana yi masa ne kisra ne ila ma haka kisra ne ba'un ma haka kisra ne da sai kace بسم الله الرحمن الرحيم haka yake tafiya na yi wannan bayanin ne saboda za ka ji wani lokaci ma wani mutum babba ne sai ka daina kuskure a'udhu billahi samiu al-alim a'a a'udhu billahi sami'i al-alim min ash-shaytan rajim ko dai kai wannan ko kai a'udhu billahi min ash-shaytan rajim wannan ya zo a riwaya summa yubasmilu yubasmilu sai kuma yace bismillahir rahmanir rahim yasta'idu a'udhiya yubasmilu bismillah yuhawqilu la hawla wala quwwata illa billah albasmalatu bismillah الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله هكا أكيد شيء تو أنا سوكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim duk a cikin sallah wannan me yasa ake bismillah wasu suka ce ai bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha to kutun da mai sallah dole ya karanta fatiha to zai zo ya yi sallah ya karanta fatiha bai bismillah mutum da ita bismillah aya ce a fatiha mana aya ce min awwalil fatiha wannan kaul wani zance cikin maganganun malamai kenan to amma abin da ya fi dacewa gaskiya ba aya bace a cikin fatiha amma aya ce cikin suratu annaml ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to amma ita bismillah aya ce mai zaman kanta ji abiha an zo ne da ita lilfasli baina surataini dan a bambance tsakanin surori guda biyu shi yasa akwai ta a bayan qul huwallahu akwai ta a bayan falaki akwai ta a bayan kaza akwai ta a bayan kenan ba za a ce hade take da fatiha ba kenan ana kawo ta ne don a bambance tsakanin surori to amma bismillah qur'ani ce kamar yadda fa sayfikahumullahu wa huwa samiul alim aya ce ko to bismillahir rahmanir rahim ma aya ce me dalilin saukar da ita don ta bambance tsakanin surori wato aya ce mustaqilla mai zaman kanta kawai ita aikin bismillah Allah ya saukar da ita ne in an gama sura ayi ta kawai sai dai tsakanin a suratul anfal da bara'a ku yawwa tauba eh shine bara'a ita shi tauba da banda suratul bara'a ita kan ba a fara suratul tauba da bismillah duk dan sabon hadda kowane mai karatu da ya kuskura ya je zuba bismillah a farkon suratul tauba bara a tuna ya kuskure ba a yi sai a ce shi ya tafi makaranta in kana so sai ka karanta bismillah sai kai fatiha sai kuma ka shiga cikin bara'a da ina fata ana fahimta to amma bude sallah da bismillah da a'uziya a sirrance ne ake yi الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين yace wani lokacin an so liman ya bayyana a fili a ɗanji saboda ya jawo hankalin mutane su sani cewa fa a sallah fa bayan addu'ar buɗe sallah fa ana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ana bismillahir rahmanir rahim ana yi ta'aliman lissunna dan ya koya wa mutane sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma wanda ya dawwama kullum yana bayyana bismillah idan ya zo karatun sallah kullum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan bid'a haka suka faɗa المداومة في الجهر بها كو المداومة على الجهر بها بدعة kullum za ka yi sallah sai an ji bismillah kafili wannan bid'a ne amma za ka jin da kuke yin shiru liman fa baya faɗan bismillah nan ba wai fa babu ita bane kai in ka zo yin sallah fa kai ma kai bismillah idan buɗe sallah ne za ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim farko raka amma raka'a ta biyu fatiyar da za ka yi za ka yi ne bismillah a ɓoye sai kuma ka yi fatiyarka a bayyane wannan shine abin da aka karantar da mu akwai hadisai na da suka zo suna bayani cewa annabi yana bayyana bismillah akwai su amma mafi rinjayen hadisan da suke bayani akan bayyana bismillah maudu'ai ne hadisai ne ma na ƙarya ba mamaki wani kaji ya loda ma wani hadisi kawai hadisin bai inganta ba amma dai wani lokacin mutum ya bayyana wani lokacin ainihin wato ya ɓoye imamu qahawi ya ce bayyana bismillah a cikin sallah tawatar an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ya ya zama mutawatiri daga manzon Allah da kuma halifofi suna yi ibn al-qayyim ma yayi magana a a akan bayyana bismillah amma fa ba kullum ba akwai wani almajirin abu huraira sunansa nuwayin almajirin abu huraira sunansa nuwayin cikin almajiran abu huraira guda 800 yana da gogaggun almajirai da suke karatu a wajensu mutum nawa 800 to a ciki akwai nuwayin to shi kadai ne in ji ibn al-qayyim ya ce ya ruwaito daga abu huraira wai ai ta bayyana bismillah to kaga mutane 800 a tsakanin sahabbai da tabi'ai mutum ɗaya ya zo da ra'ayin shi a rinka bayyana bismillah nan kaga akwai damuwa ko ba ka bane ba to wannan shi yasa aka ce wani lokacin a bayyana wani lokacin kuma a ɓoye shi ma ga liman wanda yake jan mutane sallah ta'liman lissunna dan a kalantar da mutane sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam sai ya ce walaisat min al-fatiha kaji sai ya kore waccan magana cewa bismillah tana cikin fatiha ya ce bismillah ba ta cikin fatiha haka imamul qadi ya kaito ijma'i a daga malamai amma an ruwaito wani kauli cewa tana cikin fatiha kamar da na faɗa abu abdullahi ibn batta da abu hafs al-akburi haka ya faɗa wani malami a sheikh taqiyuddin ya ce albasalatu ayatu min kitabillahi fi awwali kulli suratin siwa bara'a to kaji kaji wata magana yanzu mun shiga maganar sabanin malamai akan bismillah ba suka ce ya za a ce ba aya ba ce a cikin suratul fatiha suka ce akwai wata sura a alkur'ani da ake karanta ta ba a yi bismillah ba suka ce abinda za ku ce wata aya ce iri ɗaya amma akwai ta a farkon kowace sura amma ban da bara'a ban sani ko kun gane karatun waɗancan da farko cewa suka yi aya ce mai zaman kanta kurin Allah ya jajjefa ta ne tsakanin ne tsakanin surori ko sai suka ce a'a cewa za ku yi ita bismillah aya ce a farkon kowace sura dan babu surar da aka ce ka karanta ta farkon ta kurin baka yi bismillah ba ko akwai ta akwai in ban da bara'a ba akwai akwai wanda zai zo karatu kawai bai yi bismillah ba ya shiga sura suka ce kenan to aya ce a ina a farkon kowace sura to fatiha ba sura bane fatiha sura suka ce to ita ma fatihar bismillah aya ne a farkonta to wannan wata magana ce cikin maganganun malamai amma zancen da ya fi inganci cewa bismillah ba a cikin surori take ba bismillah a wajen sura take wannan haka aka rawaito daga imam ahmad kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin da yafi tsayawa a tsakiya kuma ya fi ingantattun dalilai thumma ya karɓi fatihata sannan mai karatu na sallah ya karanta fatiha yanzu mun shigo farkon karatun fatiha kenan ko to ya karanta fatiha ana nufin ya karanta fatiha ta matan a cike jama'a duk wanda ya karanta rabin fatiha ba bai karanta fatiha ba duk wanda ya karanta ɗaya da kwata ɗanta in dai ya rage ko aya ɗaya ne to fa bai karanta fatiha ba da ka sun mai karɓar fatiha ta sai ka ce ne ta matan dan ka san zamani ne na dungushe da kautar da wani abu wani zai iya zuwa kawai ya rabi ya ce ya gaji ya yi rukuri ta karanta fatiha ce na yi fatiha mana kowa ma ya ji na yi fatiha to in baka karanta ta a cike ba to baka yi fatiha ba don ku abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah daga farkon ta kama har zuwa ghairil maghdubi alaihim walad dallin ina fata ana fahimta kuma ita bismil ita fatiha rukuni ne a cikin kowace raka'a na akwai raka'a a sallah ko akwai sallah mai raka'a biyu mai raka'a hudu mai raka'a uku ha raka'a an san raka'a ko to ba yanda za a yi ai raka'a a sallah ba a yi fatiha ba kenan ba za a ce wani yayi raka'a ba in bai yi fatiha ba sai dai in yana bin liman ne ya zo ya tarar da liman ya yi rukuri kaga an cinye fatiha baya amma haka kurin mutum ya zo sallah to ya za a yi ma kai sallah ba kai fatiha ba manzo Allah ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin juz'ul qira'a khalf al-imam da kuma sauran wurare da malamai na hadisi suka rawaito la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba ya sallah to babu sallah da ka sallah tana yiwuwa ne in an yi Fatiha a cikin kowane ɗaya daga cikin rakawoyinta ita kanta raka'ar babu ita in babu Fatiha ita ita fatiha ita ce afdalu sura idan an tambaye ka a cikin qur'ani wace sura ce tafi kowace falala sura a cikin surori 114 wacce ce afdalu sura sai ka ce suratul fatiha ba wai dan sauran ba su da falala ba amma dai ita din dai saboda falalata Allah ya wajabta dan adam in zai sallah kullum sai ya karanta sau goma sha nawa sha bakwai ko guda biyu a sallah su bai ko guda hudu a sallar azhar nawa shida guda hudu a sallar la'asar goma guda uku a sallar magariba sha uku guda hudu a sallar isha'i sha bakwai suka ce inda ba dan ita ce surar da take tafi kowace falala ba a ce kullum musulmi sai ya karanta ta sau goma sha bakwai a cikin sallolinsa kuma fatiha ita ce surar da Allah ya yi magana da bawa a ciki yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakani na ni da bawa na kashi biyu idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce to bawa na ya yabe ni الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكشي مجدني عبدي إياك نعبد وإياك إن كلورا مجانا كتير الله الله ينا بعد أمس ذاك سورة الفاتحة هي أفضل سورة تافو قوة سورة me yasa ma za a ce ita ce afdalu sura ita ce surar da in baka karanta ta ba alkur'ani baka da sallah a sallah in baka karanta ta a sallah baka da sallah amma da za ka zo ka yi sallah baka karanta wata sura ba cikin surorin alkurani kana da sallah amma fatiha fa dole sai ka yi to ayatul kursi kuma ita ce a'azamu aya suratul fatiha afdalu sura ayatul kursi kuma a'azamu aya ita ce ayar da tafi kowace girma in an ce babbar aya ai ana cewa ka ai wani babban mutum ne ko ka wani yana da matsayi ai wani mai daraja ne ai to a cikin alkurani gaba ɗaya ayoyin alkurani dubu ce da wani abu da nan gaba ɗaya wace aya ce azam ita ce ayatul kursi kuma abin mamaki malam da suratul fatiha da ayatul kursi duk karatunka haka bar duniya ba za ka iya gama karance falalarsu da matsayinsu da dalajarsu da rubuce-rubucen da aka yi a kansu ba ga su wuridi ne su a karan kansu bini-bini sai a ce suratul fatiha da za ka samu dama ka je tafsirin al-Imam al-Qurtubi tafsirin da yawa surar Fatiha ka ji karatu wani ya zuba karatu na gaske falalatta suratul Fatiha darajojinta suratul Fatiha ruqiyya ce ita kanta a karan kanta magani ce Allah ce ma yudrika annaha ruqya ya ake kasancewa suratul Fatiha ruqiyya ce wani ne kunama ta harbe shi harbin kunama ba daɗi da zafi yayi yawa ya gai baya da zai sai aka zo ana masa rukuya aka ta karanta fatiha sai warke har yau har gobe duk wanda yake da larura ya rike suratul fatiha Allah yana ba shi waraka iya karfin imanin ka iya nasararka iya yaddarka dan haka ake karanta suratul fatiha haka kurin a ruwa ka karanta ka samu ruwan shan ka kurin ka karance fatiha a ciki ko sau bakwai ko sau ɗaya ko ma me kurin ka rinka sha saboda neman kariya lesh saboda ai ita rukiya ce ita magani ce ana tawaida da ita ana tofi da ita hannuna yana ciwo kafin ka je likita ya gane me yake rike shi ka buga masa fatiha kaina yana ciwo rike karanta duk wannan abin da dama iyaye da kakanni ke gaya mana dama ai ai shari'a ce ta ce a yi magani da ita ka ɗauki kafin ma ka yadda magani ne ka ɗauki paracetamol ma ka yadda magani ne balantana suratul fatiha ciwon ciki ne karanta fatiha ba iyaka ka sha mamaki ka ga mu'jizar qur'ani wallahi duk wani wanda wani abu ya dame shi ya rike fatiha na akwai albarka a ciki ɗaliban ilimi a koma cikin tafsirin qurtubi na so na kawo abubuwan to zai ci mana lokaci da yawa kare mantar da mu abin da muke haka ayatul kursi ita kuma kariya ce tsaro ana so kullum mutum zai zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi kamar yadda annabi yana yi yana kulhu Allahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku ayatul kursi ya shafa a jikinsa haka idan an idar da sallar farilla ana karanta ta tana cikin azkar kaga aya ce kwaya ɗaya a cikin suratul baqara amma a'zamu aya fil qur'an mafi girman aya ne a cikin alqur'ani an ce da fatiha fatiha ne saboda da ita ake budewa mai rubuta qur'ani dole ya fara da ita mai fara karatun qur'ani dole ya fara da ita ina fata ana fahimta yawwa to amma ba a ce komai za a yi sai an fara buɗewa da fatiha ba yau kamar yadda wasu kuma suka wuce gona da iri suke haka Allah ga yana ita fatiha tana da ayoyi guda goma sha ɗaya kamar yadda wasu malamai suka faɗa kuma ana so a karanta ta murattabatan mutawaliyatan a jere aya na bin aya murattabatan mutawaliya to sai malam yace fa in qata'aha bi dhikrin aw sukutin ghayra mash ghayri mashru aini wa qala aw taraka minha tashdidatan aw harfan aw tartiban lazima ghayra ma'mum min i'adatuha to idan mutum fa in qata'aha bi zikirin aw sukutin in mutum ya yanke fatiharsa ta hanyar yin wani zikiri kana cikin karanta fatiha kurun sai ka ɗauko wani zikiri sai ka tsoma shi a cikin karatun fatiha aw sukutin ko kuma haka kawai kai shiru shirun na me shiru haka kawai ba na shari'a ba shine gaira mashru aini zikirin ba a shar'anta kai ba don ba za ka yi zikiri a cikin tsakiyar suratul fatiha ba sai da nafsi kurun kana cikin karatun fatiha ka je ka yi zikiri za mu faɗi wanne ne aka shar'anta aka shar'anta ko ka yi shiru haka kurin mutum ya shiru shi ba tilawa ce ta ɗauke ba shi ba shirun tsoron Allah ba kurin ya yi shiru duk wanda ya wannan waɗala kuma abin ya yi tsawo to gaskiya sai ya maimaita fatiyarsa kana cikin yin fatiya sai ka je ka ɗauko wani zikirin da ba a ce kai ba alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تدع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله iyaka na abudu wa iyaka na sa'i a alaji a a kan kallon ghairu mashru wa ya saka baya cikin riwaya na'am wannan zikirin da kai ambaton Allah ne amma an ce ka faɗe shi a wuri مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ka ci gaba mana bai ci gaba ba haka kurin ya tsaya shirun da ka yi wannan gap da ka bayar to ya ɓata karatun sai ka sake sabuwa kun bance ni kamar yaro ne yana cikin karantawa sai wani abun wasa ya dauke shi ya tafi can ya je ya gama wasansa kuma ya dawo ya dora wannan dama ba hankali ai to kada babban mutum ya zo ya wannan to shine malam yake cewa yanzu wani zikiri ne da aka shar'anta na'am jama'a ya halatta a shari'a idan mutum yana karatun sallah yana karanta qur'ani a cikin sallah sai ya zo duk wata ayar da aka ambaci rahamar Allah aka yi bayanin aljanna ko rahamar ubangiji to ya halatta mutum a cikin sallan ya tsaya a cikin karatun ya tsaya yayi ne ya addu'a ya roƙi Allah Allah ba shi wannan rahama da ya ambata a cikin wannan sura inda zikiri ayatu rahmatin kun fahimci wannan awwa to kaga wannan ya tabbata hadisi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yana sallah ya karo kan ayat rahama sai ya tsaya cak ta addu'a kan wannan rahama sai kuma ya dora haka aka ruwaito annabi yana yi a sallar nafila to shiru mamu yana iya yin shiru yana karanta fatiha sai shiru yana jin yana jin karatun liman din wannan sukut ne mashruwa shirun da kai na sauraron karatun liman ɗinka wataƙila kana karanta fatihar kafin ka gama liman yana yazo yana karanta wata aya sai kai shiru ka ji shi wannan sukut din mashiru an halaka ina fata ana gane yawa ko kuma shirun da kai lokacin da liman ya zo yana yin sujjada kana bin liman sai kuma kana karanta fatiha sai liman ya sunkuya ya yi ya sujjada sujjada nan mai tsawo ne ko gajeriya ce kaga ai kayan shiru baka ci gaba da fatiha ba shi ma nan ba da sallarsa ba ta ɓaci ba amma duk wanda ba wannan ba ta ɓaci a wata raka min na tashdidatan ko mutum ya bar wani abu na tashdid shadda an gane ko aw harfan ko ya bar wani harafi aw tartiban ko jerin ayoyin suratul fatiha din to duk wanda ba mamu ba kama wanda yake liman ne ko munfaridi lazima ghaira ma'mumin i'adatuha duk wanda ba mamu ba waye ba mamu ba imam waye ba mamu ba mai sallah munfaridi wanda yake sallah shi shi kadai to sai ya maimaita sai i'adatuha ai i'adatul fatiha sai ya maimaita ta musamman idan da gangan ya yi waɗannan abubuwa abinda malamai suka ce ba a son a cikin wasali na suratul fatiha inda aka yi shadda mutum wato ya cire shadda yanzu kamar misalin maliki yawmiddin maliki yaumid id idan ka lura dal din akwai shadda to sai wani yazo karanta maliki yaumidin to kaga taraka tashdidatan naji wani ma maliki yaumadin a a ba ni maliki yaumadin ba za ka yi mamaki akwai waɗanda suna yin haka ɗin to duk inda aka yi wani tashdidi to kada mutum wato ya yi haka in ku yi to ya gyara li'anna wa nafaqa bil kalimati ala ghairi sawab saboda yayi magana akan da harafin da yake ba daidai ba sai ya kawo ta ala wacce sawab ya maimaita ya yi ta daidai idan ya maimaita din babu sujada a kansa ba komai kun san duk inda kuka ga shadda fa a karatu shadda in kun ganta akan wani harafi to to harafi ne guda biyu ba dunkulewa aka yi maliki yau middin to dan din nan ba ɗaya bane asalinsa maliki yau mididin ne summa asalinsa sumama ne to ai kaga ba daɗin faɗa sumama da nauyi sai aka ce summa yau middin yau mididin kaga ai ba daɗin faɗa to duk wanda ya zo ya cire shadda to ya wullar da wani harafi ne guda ɗaya kawai sai ya faɗa a kan ra'ayinsa to kaga sai ya sai ya maimaita ke ina fata ana fahimta to wannan wanda ya da gangan ne idan mutum ba da gangan yayi ba kenan kuskure wannan sai a ce ya tafi makaranta wanda ya yi kuskure ya yi shiru bai haɗa fatiya ba don ita ayoyin fatiya wani na bin wani ne wani na bin wani ne a jajjone a jajjone to sai ya zo ya bambanta tsakaninsu akan jahilci ko rashin sani wannan ba sai ya maimaita ba sai ya ce je makaranta haka malamai suka baɗa Allah musu rahama sannan an so a karanta ta da tartili me tartili wato me zan ce da tarsili wato da kira da sauci na kira bari bambanta muku tsakanin tarsili da da da rashin tarsili zan yi karatu ba tarsili yanzu alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر تباع ينكرات صلى هكا لأنك قرأتها غير مرتلة كما الله يقول ورتل القرآن ترتيلا تو ويقرأها مرتلة كما مرتبة yayi tartib alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ترتيب مالك يوم الدين irin yadda Allah ya baka da muryar da Allah ya baka kaga nan ka gyara ne ka gyara karatun ba a karatun sallah da karatun jarida da ba kuma duk limamin da yake zuwa ana mutane sallah Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat a wannan ya saba wa sunna kira'a ake zuba sosai bil haƙi da gaskiya ina so ina fatan kuna gane abin da ke cikin littafin ana so a yi karatun murattalatan duka wannan akwai sa a cikin hadisai da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kana fidda lirabi kuma kana tsayawa akan kowace aya to amma kuma ba a karanta alqur'ani bi alhanil ghina yadda mawaka suke waka waƙa ma kaga ai tana da zaƙi ko amma lahani na waƙa tsarin yin waƙa daban yake da tsarin tilawa da haka kar wani ya zo yana karanta qur'ani kamar yadda mawaƙa suke rera waƙa shi ma kuma ya zo yana rera qur'ani wannan kuma haram ne ko kuma ya rinka karanta alƙur'ani ta yadda in an ji za a yi rawa in baka gane ba ya murda ayoyin ya yi musu karatun da za su ɗauki kiɗa kuma a mayi rawa kamar yadda wasu ƙabilu suke ko ɗazuma na ji ina wucewa ko a mota ne nake ji har nake wani abin nan nace cikin mawaƙanmu ne mutum yana cikin waƙa da kiɗa da waƙa kawai sai karanta fatiha wallahi haramu alaikum wallahi zaka amsa tambaya wajen Allah kuma wannan cin mutuncin Qur'ani ne mawaƙan da suke ɗauko sura cikin surar Qur'ani ana kaɗa ganga ana murda wannan suran ana karanta ta haram ne la yuqra'u al-qur'an bi alhanil hina ba a karanta alqur'ani da ainihin lahani na waka ko kuma awda'il mutrabin yanayi na wanda za a yi rawa da sauransu ko kuma inda za a sa masa sarewa da goge ko a zo ana karanta qur'ani ana sa molo ana kada kalambu tare da aya alqur'ani wannan ba daidai bane kuskure ne bai dace da zancen Allah wannan magana gaba ɗaya ibnu kasiri aka yi bayani Allah masa rahama a cikin tafsirin da sauran littattafai da haka mawaƙan da suke sa qur'ani suke masa waka ana bi ana an karanta lam yalid wa lam yulad an karanta qul huwallahu an karanta alam nashara an karanta kaza wani ma da yana waka yana karanta kuma yana kuskure da yake diga ne waka ya iya kawai bai iya qur'ani ba ka ji kunya wanda akwai shari'ar musulunci to sai an ladabtar da su kuma alƙalan musulunci nauyi ne a kan ku in kun je ana wulaƙanta littafin Allah to ai an taɓa wani ce ku kira mutum ku ladabtar da shi tunda ko ne hukunci yake hannu kun fahimce ni ko to wannan ƙarin bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske sannan ana so duk mai karatu duk ƙarshen aya ya tsayawa tunda shi Qur'ani an yi shi aya aya ne ko ba ku bane yawwa ko da ku aya ta biyu din tana da alaka da ta da ta farko dan akwai ayoyin da alqur'ani aya ta biyu tana alaka ta ɗayan tana da alaka da ta biyu amma kuma sai aka saka aya aka sa alama tsayawa to kai ma ka sa alama tsayawa an fahimci wannan wannan ba laifi bane a yi wannan an so a yi haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu salama an tambaye ta ya karatun annabi yake a sallah tace yana karantawa aya aya aya aya aya daya aya daya aya daya malai ce wai jaharul kullu kowa kuma zai bayyana ta waye kowa al munfarid wal imam ke wal ma'mumuna ma'a da mai sallah shi kadai da imam da kuma mamu to za su bayyana yajharul kullu da me za su bayyana da fatiha mun gama fatiha yanzu mun shiga amin wa yajharul kullu bi amin fil jahariyati dukkan su gaba daya za su bayyana amin a sallar bayyane amma a sallar boye ba a bayyana amin amma ba yana nuna liman baya yin amin bane kuma ba yana nuna ne mai sallah shi kadai baya amin ban da bai bayyana ba ana bayyana amin ne idan ana yin sallah a bayyane wannan shine abinda wato malamai suka faɗa to yaushe mutum zai faɗi amin idan yana sallah tare da liman kuma shi ma liman din yana cewa amin ko baya faɗa zance da yafi inganci liman yana cewa amin kamar yadda mamu suke cewa amin safanin mazhaba daga cikin mazhabobi da suke cewa liman ba za ce amin ba shi ma zai faɗa yasa kan ga malam yace wa yash'arul kullu duka almunfaridu wanda yake sallah shi kare yace amin wal imamu shi ma yace amin wal ma'mumuna su ma su ce amin saboda manzo Allah ce idan ammana al imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman ya ce amin idan liman ya yi amin to kuma ku faɗi amin to a to idan liman bai bayyana amin din ba to ya za mu yi mu gane ya faɗa to kenan hadisin yana nuna mana a faɗi amin a bayyane to fa aminu kuma ku ce amin to kenan mu ma za mu ce amin kisa ya zo a riwaya a masallacin annabi idan ya ce amin in sahabbai suka ce amin masallacin kamar zai rushe na ƙarfi suke amin a ai addu'a ne yayi kamar dai ba sai na fassara maka ma'anan amin ba kana ji ana amin ana nuna Allah ka karɓa to shi yasa suke da gaske ina fata ana fahimta tayi to an yi sabani dangane da wajen faɗan amin ba mu da matsala in mutum shi kaɗai yake yi ya ce gairin magdubi alaihim wala dawalli zai ce me amin tayi to me bin liman fa liman yana cewa amin mamu ma yana cewa amin wasu suka ce يقول المأموم آمين بعد تأمين الإمام مامو زي تشي آمين باين لمن تنسي يتشي آمين wasu kuma suka ce a'a hadisin idza ammana al-imam fa aminu ba yana nufin sai ya gama ku jira shi sai liman ya ce amin sannan kuma ku ce amin ba wannan ba daidai bane abin da ake nufi idza shara'a fi ta'min in ya fara yana fara faɗan amin shine idza amana idza dakhala fi amin kenan yana fara faɗan amin to kuma kafin ya kai min din ƙarshe kuma kun ɗauka wannan shine daidai ina fata ana fahimta yawa saboda ai akwai riwayar da manzon Allah ya ce idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin fa qulu amin ba sani ko kun gane idan ka ce sai liman ya gama faɗan amin ɗinsa za ka ce amin ɗinka to ya za ka yi da wannan hadisin da annabi ya ce idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin faqulu amin ku ce amin kenan kaga yana cewa ghairil maghdubi alaihim wala dallin amin ayyuna wala dallin kai ma sai ka ce amin to sai aka daidaita to ai kuma akwai hadisi za a mana imam to ana nan yana fara faɗin amin sai ka haɗo shi da wannan idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin kenan ba sai ya gama faɗan amin ba zaka ce amin ina fata ana fahimta abinda ake nufi da amin shine dai Allah ka amsa lalle Allah tabaraka ta'ala ka amsa wannan addu'a da aka yi kuma wannan shine dabi'a Allahumma stajib shine ma'anar amin to kuma haram ne akwai haram da ake a cikin amin me haram din shine yi wa mim ɗin shadda ku yi haƙuri bayanin sallah muke za mu rinka bayani muna bayanin kurakure menene haramcin amin ghairul maghdubi alaihim walad dallin sai ma muce amin ya wannan shadda babu shadda akan mi a radin amin ku duba da kyau yaya abin yake amin amin ba amin ba ne karatu Allah ya mai kyau amin amin ba amin ba to wannan kuma ka shiga wata harka kuskure Allah sa ana gane ku yi haƙuri idan liman ɗin da kake bi shi baya amin ɗin ba ka san akwai 'yan gargajiya wasu ba sa yi غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai shiru har da wani shaƙewa ka bar sunna to bai yi ba ka buga amin ɗinka ko liman bai faɗa ba kai ko kuma iya sirrinta wani ka ga yana yin karatun a bayyane dan akwai masabar da ta zo cikin maganganun malaman malikiya wai sirru al-imamu bil amin imam zai sirranta faɗan amin to amma abin da ya tabbata a hadisi shine shi ma ya shi abu kamar yadda malai ce wai sharun kullu kowa zai bayyana to sai liman ɗinka ghayril maghdubi alaihim walad dallin sai shi ya ɓoye ta ko yi ma bai yi shiru amma baka ji ba ka rabu da shi ka bada kayan ka ina fata ana fahimta malamai suka ce kai ma mu ka zo da ita a bayyane dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar to sunna ce mai ƙarfi mai kyau in mutum bai yi amin ba bai a nuna cewa sallarsa a ba ni sunan shi ba ce ba to wanda bai iya karatun fatiha ba ba ina ta neman inda zan tsaya ne ku haƙuri muna magana karatun fatiha ne tun da har zo amin malamai suka ce duk jahili a lazumta masa wallahi ya je koyo fatiha duk jahilcinsa tun da dai musulmi ne zai sallah wa yulzamul jahilu ta'allumul fatiha alazumta wa jahili yuzamu jahila ta'allumul fatiha yaje ya koyo wato suratul fatiha da kuma zikiri da ya zama wajibi a sallah duk wanda yayi sallah shi kadai ko tare da liman yake karanta fatiha to sallarsa ba ta yi ba a bisa zance mafi inganci to idan yayyayi ya koyi fatiha fa ya musulunta ne yayyayyai ya koyi fatiha fatiha ta gagara zuwa subhanallah to sai aka ce a zaɓa masa wasu ayoyi a cikin wasu surorin gwargwadon fatiha iya yawan ayoyin fatiha sha ɗaya ya je ya buga ku fahimci abin da nake nufi wani ne ya musulunta an yi an yi an yi an yi karanta fatiha fatiha ta gagara ko ya akai ya akai ni dai ban sani ba ku nemo masa inna ilaika ku hada masa da kulhuwa shi yanzu fatiharsa ita ce ne inna ilaika kausar da kulhuwa dan ita iya amma fa ba wai an yafe mai fatihar bane saboda sallar ba ta yi wasi da ba ta amma shi yanzu mai larura da ya gagare ko za ku yi mamaki akwai wanda zai zo ya musulunta sai shekara bai iya fatihar ba in ka koya mai in ya tafi gobe yanda ka bar shi yanda ka san dutse haka za ka zo ka tarar da shi dutse ne in ka ajiye shi anan haka zaka tarar da shi ko to baya ci gaba kar ka dai kai kafiri ne tashi ka tafi a a kar kai haka nemo wasu surorin wasu ayoyin masu ɗi ka ɗora masa ina fata ana fahimta to idan aka yi aka yi ya gagara sai aya ɗaya ya riƙe fa shi wannan gaba ɗaya in dai hadda ne aya ɗaya ya iya riƙewa an buga an buga ɗaya ya riƙe to sai a ce da shi ka zo ka yi ta maimaita ta sau goma ta ɗaya adadin ne adadin ayoyin fatiha sai a duba idan an karanta fatiha ana yin minti nawa ko kaza da sakon nawa to sai a ce ya ta maimaita wannan aya guda ɗaya da ya duk tsaya dai ba za a bar shi ba to in ya gagara yin ayar fa gaba ɗaya ba akwai wanda shi toshashe ne ayar ma ba zai yi ba aka ce to a sama masa subhanallahi duk lalacewarsa ai ya iya subhanallahi aka ce ku ba shi subhanallahi walhamdulillahi ke dai iya kabara Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar sai yayi gurgurdan Fatiha da sura sai ya ruku saboda hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi duk sun yi bayani ina fata ana fahimta duka wannan yana nuna mana akwai sauki a musulunci musamman ga wanda yake yana da rauni bai zai iya ba kana mamaki yanzu kai ka haddace fatiha ko wallahi mala ko wanda ba zai iya haddace fatiha a kansa ba inda ka san jariri kaga dai dan jariri ba zai hada ba to akwai balagagge kai kai in ya zai ba zai karisa ba kuma malam mutane nawa ne ma suka haddace fatiha tun sama da shekara arba'in ko ba su iya ta ba da yawa wallahi shi ba ana ganin ya haddace ma ya karanta ta ya karanta ta shekararsa arba'in ya haddace fatiha amma ba ya yi daidai to ba gwanda mai subhanallahi wal walhamdulillah ba yana dan bubbugawa ina fata ana fahimta to to yaya wanda bai haddace ba ya halatta ya dauki qur'ani in zai yi karanta tunda bai iya haddacewa ba an yi an yi haddace zai iya daukan qur'ani almusaf ya karanta ko ya wasu malamai suka ce eh tunda bai iya ba ai sai ya bude qur'ani in dai zai iya karanta da fatiha kullum ya zo sallah da dan qur'anin sa aljihu Allahu akbar tunda ya gagar hadda fatiha sai ya karanta a littafi ina fata ana fahimta yawwa to wannan shine kaɗan daga cikin maganganun a a malamai kawai ce abin da zan rufe da ƙarshe wanda ya zo karatun fatiha bai karanta da kansa ba sai ya rinka tsintowa daga karatun wani wataƙila ko bai iya ba ne ko ya manta sai ya bi fatihar da karatun wani wannan sallarsa daban wannan sallarsa ma daban to wannan suna kusa da juna da ya kabbar sallarsa gaba ɗaya fatiyarsa ba da ƙwaƙwalwarsa ya kawo ta ba ji yake yi wani yana yi ni ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ma sai ce alhamdulillahi rabbil alamin amma ba jami'i suke ba to me hukuncin wannan sallar sahat suka ce ta inganta me ƙarshen saƙon Allah ya ce ya karanta fatiya kuma ya karanta kawai yanzu za a kama shi bai iya haddacewa ba bai rike ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ya rike kuma ana so bayan an yi fatiha ai sakta a dan yi shiru kaɗan sannan sai a zo a karanta wata sura dan kada a nuna wa mai karatu abun a haɗe yake غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sai ka dan shiru ka kimtsa haka kai bismillah ka za ka shiga inna anzalnahu fi lailatul qadr amma mutum yazo karatu ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin inna anzal to kaga nan ka jefar da bismillah da ake yi kafin sura sannan kuma ka haɗe wani jahili da bai sani ba zai dauka a wannan wata fatiha ce da take haɗe da inna anzalnahu to shine ake so a me arabi to kai hakuri haka shi karatun fiqh haka yake yana da janni sai ai ta ja ai ta ja ai ta tafiya to yanzu dai mun tsaya a daidai karatun fatiha ko yawa mun tsaya akan daidai karatun fatiha sati mai zuwa sai mu dora akan kuma karatun sura abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda zai kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته